أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci na kerau a cikin garin katsina a wannan safiya ta laraba yau sha bakwai ga watan almuharram hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da sha tara ga watan goma miladiya ta 2016 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna hisnul muslim littafin da ya kunshi addu'o'i da azkar na annabi sallallahu alaihi wa sallama a munasabobi daban-daban a wannan shi ne darasin mu na 48 kuma za mu tashi akan min adiyati listisqa min adiyati listisqa اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير بار عاجلا غير آجل من أدعية الاستسقاء وتدقات كن أدعو إن نيمن شاير دلوة روقلوة كن أدعو إن روقلوة kamar da ka sani yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama duk lokacin da aka za karancin saukar ruwan sama mutane suke da bukatar saukar ruwan sama lokacin damana to ana ana fita ko a yi sallah ko a yi addu'a wato akan yi sallah salatul istisqa da sallah ce wadda malamai suna bayanin ta a cikin littattafai ko kuma a yi addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi to yanzu zai kawo mana wasu daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a lokacin da yake ne roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saukar musu da ruwa to ya kawo ta farko shine Allahumma asqina ghaythan mughithan mari'an mari'an nafi'an ghayra darrin ajilan ghayra ajil Allahumma ya ubangiji asqina ghaythan ka shayar da mu ruwan sama ma ma ko ruwan sama mugisan wanda zai taimaka ko mai taimakawa mari'an wanda baya dauke da wata matsala wato wanda ba shi da wata matsala tare da shi mari'an wanda yake mai amfani abinda wanda yake mai ni'ima nafi'an wanda yake mai amfani ghaira zarin ba mai cutarwa ba ajilan da gaggawa gaira ajil ba da jinkiri ba wani hadisin a jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu shi ya ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda abu dawud ya fitar da shi a cikin littafinsa a sunan sai abdu ibn hubayd a cikin musnad nashi sai kuma ibn khuzaima ya fitar da shi da tabarani a cikin littafin addu'a da alhakim a cikin mustadrak hakanan al-imam al-bayhaqi ya fitar da wannan hadisi a cikin as-sunan al-kubra da kuma cikin littafin sa ad-da'awat al-kabir hakanan ibn abd al-bar ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin at-tamhid hadisi ne tabbatacce wanda kamar da muka gani abu awana ibnu khuzaima al-hakim duk sun inganta shi haka na imamu nawawi ya inganta wannan hadisin a cikin littafin sa al-azkar ibnu abdul bar a cikin at-tamhid yana cewa wannan shine mafi kyan hadisi ahsanu hadisin ko ahsanu shay'in ruya fi الدعاء في الاستسقاء hadisin da ya fi kowanne kyau ta fuskar isnadi wanda aka rawaito dangane da maganar ko dangane da addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama na addu'ar sa ta neman ta roƙon ruwa asalin hadisin kamar yadda ke cikin sunan abi dawud atatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama bawadin ko kuma bawakin wato wasu mutane daga ƙauye sun zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama suna koka masa rashin ruwa ko kuma bawakin mata ko wasu masu kuka sun zo suna kokawa annabi sallallahu alaihi wasallama suna kuka da idanunsu cewa an fara samun fari an fara samun yunwa babu ruwan sama don haka a yi musu addu'a Allah su da wata ala ya saukar musu da ruwan sama to shi ne a nan da sai yake faɗi yake wani addu'ar yake cewa Allahumma asqina gaisan mugisan bari'an za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi ruwa amma ba haka kawai kowane irin ruwa ba ba kowane irin ruwa ba saboda akwai ruwan da zai zo wato ya yi ɓanna akwai ruwan da zai zo ya yi ɓanna wani lokaci ma a rasa rayuka wani lokaci a samu ambaliyar ruwa za ta rusa gidaje ta lalata kayan amfani ko ma ya salwanta rayuka to ba irin wannan ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa ba sai roƙi ruwa amma wanda yake dauke da sifofi masu kyau ce Allahumma asqina ghaisan ya ubangiji ka shayar da mu gais al-gais shine ruwa mamako shine ruwa wanda yake mai sauka wanda muke kamar muke cewa mai sauka kamar da bakin da bakin ƙwarya wa huwa allazi yunzilu al-ghaisa من بعد ما قرطوا وينشر رحمته shi da Allah wanda yake saukar da ruwa ma mako daga sama bayan mutane sun fitar da tsammani an ce an kira shi algais saboda a lokacin ana bukatarsa don haka saukarsa kamar kawo agaji ne shi yasa aka kira shi algais algais daga al'igasa ne shi yasa za mu ga ya ƙara sifanta shi da mubisan mugisar shi ne ya ba da agaji ya ba da taimako wanda zai taimaka lokacin da ake bukatarsa sallahu ba aski na gaisan mugisan sai mari'an mari'an shi ne wanda yake mai kyau mai daɗi wanda yake da daɗin sha ga ɗan adam yake daɗin sha ga dabba da kuma tsirrai wanda dai mai amfani ne zai amfanar da ɗan adam zai amfanar da dabbobi zai kuma amfanar da tsiro malamai su ce shi ne wanda babu wata babu wata matsala tare da shi bari shi ne wanda ba wata matsala a tattare da shi sannan mari'an bil'ai mari'an mari'an shi ne wanda yake mai dauke da ni'ima da in ya sauka ƙasa wato zai ni'imta wannan ƙasar saboda ka za ta fitar da abin da yake cikinta na tsirrai sannan nafi'a mai amfani da zai amfanar da mutum zai amfanar da dabba zai amfanar da da shuka ghaira darrin ba wanda zai cutar ba wanda in ko kula za ku ga cewa salo ne na addu'a kamar da muka sha faɗa ka tsawaita ta da ambatan wasu abubuwa ko da wani abin zai shiga cikin wani tunda har aka ce mai amfani ka gaba zai cutar ba kamar da haka aka sake jaddadawa gaura zarin ba mai cutarwa ba sai ce ajilan ajilan da gaggawa saboda yanzu ne ake cikin bukatarsa in aka samu jinkiri to za a samu matsala ko mutane za su shiga cikin wani hali na kakanuka yi saboda rashin ruwa ko kuma dabbobi su kansu ko ma ita kanta shukar don haka ana bukatar su da gaggawa da zaira ajilin ba mai jinkiri ba ba wanda zai zai dau lokaci ba to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wannan addu'ar yayin da aka neme shi cewa ya addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ruwan sama sai addu'a ta biyu Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna اللهم أجثنا اللهم أجثنا اللهم أجثنا يا الله كشاهد دمو وامي يوا يا الله كشاهد دمو وامي يوا يا الله كشاهد دمو وامي يوا وانا دوبان حديثي ne a cikin sa wannan addu'a ta zo dogon hadisi ne na anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu wanda imam bukhari da muslim sun ruwaito shi wanda anas ibn malik yake cewa wani mutum ya shigo gidan ya shigo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba ran juma'a sai ga wani mutum ya shigo masallaci ta kofar da take fuskantar mimbari kofar da take fuskantar liman ya shigo ya fuskanci annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yana hudu ba ya ce ya rasulullahi halakatil amwal wa qata'atis subul fad'u allaha yuzithuna ce ya ma'aikin Allah dukiyoyi sun halaka wankata a tusubul hanyoyi sun dace sun yanki fada Allah ya sana ka roƙi Allah ya agaza mana ya kawo mana agaji to halakatul abwal yana nufin dabbobi su ne al'abwal din ce dabbobin mu duk sun halaka saboda suna ta mutuwa saboda rashin ruwa babu ruwa a gari dabbobi ba su da abin da za su sha da haka suna mutuwa balarabe yana kiran dabbas in ya ce mal musamman mutumin ƙauye in ya ce dukiyarsa to yana nufin dabbobinsa wankata a tisibul hanyoyi sun yanke saboda babu babu ma kayan amfanin da za a saya a kai wata haƙƙi a kai wani gari ko a sayo a kawo saboda duk hada-hada ta tsaya shi ne ma'anar hanyoyi sun yanke hada-hada ta tsaya saboda babu ma kayan abincin bari har a ce a iba daga nan a kai can a sayar daga can a ɗauko a kanan a sayar za ka komai ya za ka ta to shi ne ya ce annabi ya masa addu'a annabi yana tsaye kan mimbari shi kuma ya kawo wannan matsala bai haƙura an gama hutuba ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannayensa biyu ya yi addu'a ya ce Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna a wasu nusaf din a wasu ruwayoyin sau biyu amma dai sau uku din shine yafi inganta saboda kamar yadda ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama idza da'a da'a thalathan in yana addu'a sau uku yake maimaitawa yakan yi ya sake maimaita sake maimaitawa saboda ka sau uku shi yafi inganci a wasu ruwayoyin za mu ga ayati Allahumma Allahumma asqina bil wasli ko Allahumma asqina bil qat'i wato maimakon a getna ya ce askina duk da dai ma'anar ɗaya ce Allah ka shayar da mu sai dai ma'anar a getna ta fi fito da nau'in ruwan da ya roƙa ka shayar da mu ruwa mai yawa wato ruwa lamako mai amfani to lokacin da annabi ya ɗaga hannu ya yi wannan addu'ar yana kan mimbari anas dan malik yake cewa wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaza'a wallahi lokacin da annabi ya kafin annabi ya gaba addu'ar ko ya addu'ar a sama babu alamun wani girgijin da ya taso haɗaɗɗe ko wanda yake a wawwatse sahab shi ne girgije haɗaɗɗe da ya taso kasa'a shi ne girgijen da ya taso amma a wawwatse yake ya ce to babu kowane irin nau'in girgije babu wani girgije da ya taso ya za ka ce hadari ya gangamo ɗin nan babu shi babu kuma ɗaiɗai wato tsilli tsillin hadarin a gashi ta nan da can babu wannan wa ma bainana wa baina sala'in min bunyanin wala dar tsakanin mu da dutsen sala ko sala bil iskanin lam wani dutse ne a cikin garin madina yace babu wani gini ko wani gida da yake ya shiga tsakanin mu da dutsen sala wato ba wani shamaki da zai kare mana mu hango dutsen sala ce fatala'at min wara'ihi sahaban sai ga wani girgije ya fito ta bayansa wato abin da ya sa ya ce babu wani abu da ya kare mana wannan dutsen da ya nuna mana cewa kada ma a zaci cewa ko akwai girgijen bude ba mu gani shi ba ko akwai hadarin ya taso amma ba mu gan shi ba a'a ba abin da zai hana mu ga hadarin saboda ba wani gini ba wani gida gashi muna ganin dutsen can sai muka ga wasu girgije ya taso ya kullo ta bayan dutsen ya taho falamma tawassat fi sama intasharat thumma amtarat girgijen da zuwa tsakiyar sama sai ya wawwatsu saboda ya saboda ko ina ya samu ruwa ya taso a dunkule amma yana zuwa ya zo tsakiya tsakiyar samaniya sai muka ga duk ya wawwatsu wani yayi gabas wani kudu wani arewa dan ko ina ruwan ya abin da ya sauka kai ya takaita a wani guri guda daga nan sai sama ta kece da ruwa anas ya ce fala wallahi ma ra'ayna shamsa sabtan wallahi haka ruwan nan ya rika sauka ya rika zuba tsawon sati guda ba mu ga ba mu ga rana ba wato abin da yake nufin ruwa bai tsagaita ba ruwa bai tsagaita ba ko ne ganin rana a nan ma'anarsa ruwa yana ta zuwa bai tsagaita ba kamar da zo a cikin wasu ruwayoyi saboda akan iya yana ruwa ka ga rana akan iya zama girgije ya yi ga ranar amma kuma ba ruwa so ba wai yana nufin kawai ba su ga rana a'a yana nufin ruwan ya ci gaba da sauka bai tsaya ba tsawon sati guda tun daga lokacin da annabi wannan addu'a har juma'a ta kewayo annabi ya zo yana minbari ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة جمعة تزمنا زوا أنمنا هدوما تيغا ونمتن يا شبو تور نندي كوفر لتكي فسكنت المنبري يا ساك زوا أنمنا تينا هدوما يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل dabbobi sun halaka fa dabbobi na ta mutuwa kuma hanya ta tsaya tsaya ta datse ma'anar magana da ya faɗa wancan a wancan karan ita ya sake maimaitawa halakatul abwal wato saboda tsananin ruwa da ake ta yi dabbobi har mutuwa suke hada-hada ta kasuwanci ta tsaya tunda ba in ba ana ana ruwa da kamar da bakin ƙwarya ina za a yi wata hada-hadar kasuwanci can lokacin kasuwannin nasu in ana ruwa bai yiwa a yi ciniki a ciki sannan tafiye-tafiye ba za su yiwu ba saboda duk hanyoyi sun cike da ruwa ba idan dabba ma za ta wuce wuce saboda haka ruwa da aka yi ya zama ya zama ya kuma zama matsala irin waccan dai kamar matsalar zai ba tafi ba fadu Allah yumsikuha anna ka roki Allah ya tsagaita mana wannan ruwan ya rike mana wannan ruwan ya daina zuba فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينسى شيء اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والمراد وبطون الأودية ومنابت الشجر يتي الله حوالينا أي تنجي في دمو أي الوان النفو تنجي جاف فكم الوان ولا علينا ما أكم بقى اللهم على الآكام أي تنكم tuddan ƙasa can bayan gari wanzirabi da ƙananan duwar wasu wa mutulil audiya da kuma cikin kwazazzabin ramuka Allah ka jawo wancan wa manabiti shajar da wurin fitowar bishiyoyi wato can cikin jeji fanqala'at wa kharajna namshi fi shams ana sai ce daga nan sai kawai sama kamar an rike ta kawai sai cik cak wato ruwa ya tsaya muka fito kuma ga rana ta fito tar muna tafiya cikin hasken rana to wanda yana daga cikin abin da na annabi sallallahu alaihi wa sallama da ake ansa addu'arsa a dusan da ya yi kuma a ciki za mu ga yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shar'anta yin addu'ar roƙon ruwa akan mimbari liman na iya roƙon ruwa a kan mimbari yayin da yake hudu ba sannan za mu ga cewa idan bukata ta taso ko da liman hudu ba yake in ya zan abu ne da ba zai buƙaci jinkiri ba jinkirin zai iya zama matsala to a sanar da shi lokacinsa ko da yana cikin hudu ba ne ba a jinkirtawa wanda mutum ya shigo shi da ya sake shigowa ba shi bane ana an tambaye shi cewa mutumin farko da ya sake shigowa ko ba shi bane yace shi gaskiya bai sani ba ya riga mutum ya shigo kuma ya sake shigowa to alamu dai suna nuna kamar mutum ɗaya ne hanyar shigowar da yadda ya shigo din da kalmomin da ya faɗa kalmomin da wancan ya faɗa shi wannan din ya sake maimaitawa sai dai anas ya ce bai gane waye ba wanda yana nuna yadda suka yana kusa da mimbari shi anas game da yazo a ruwayar yana nuna yadda su a lokacin abin da ya fi damun su su ji mai manzon Allah zai yi ba su ga waye ba shi yasa bai kiyaye ba cewa mutumin satin da ya wuce ne ya zo ko wani ne daban ya zo kuma wannan yana nuna cewa ruwa ruwan sama ni'ima ne amma yakan iya juyewa kuma ya zama ba ni'imar ba shi yasa da ruwan ya sauka matsalolin sai suka ƙara dawowa kuma ta wata sigar don haka sai da aka kuma ya roƙi Allah cewa ya tsayar da shi kuma ku duba a nan annan ba cewa Allah ya tsayar da ruwan ba ba cewa yi a tsayar da ruwan ba cewa a canza ma ruwan abin nan alƙibla maimakon ya rika zuwa a inda zai yi ta'adi ya lalata gidaje da dukiya a kai can jeji can cikin kwazazzabai inda za a samu ruwa da zai taru daga ba a ci gaba da amfani da shi ko kuma wurin da gonaki suke wani ita ce addu'a ta ta biyu allahumma agisna allahumma agisna allahumma agisna sai kuma addu'a ta uku اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسق عبادك يا الله كشاور دبائنك وبهائمك لدبوبك وانشر رحمتك كواط رحمك وأحي بلدك الميت كرايا ظلمك وانيك متتشي ولا حديث شمالة في سنن أبي داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam istasqa qala in annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'ar neman shayar da fari ko addu'ar neman ruwa yakan ce allahumma ta ibadaka ya Allah ka shayar da bayinka wa bahaibaka da dabbobinka bahaib da dabbobi wanda suke tafiya bayan kasa har kwari sun shiga ciki wanshin rahmataka kuma ka shimfiɗa ka yalwata ka watsa rahmarka wanda ya nufin shi ruwa mai kasance ruwa ne wanda zai samu a ko'ina wanda kuma cikin ruwan ɗauke yake da rahama akwai tausayi a ciki akwai jin kai a cikin ruwan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa huwa allazi yunzilu al-ghaytha من بعد ما قلطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد shine wanda yake saukar da ruwa ma mako bayan mutane sun fi da tsammani an shiga fari mutane sun fi da tsammanin samun ruwa sai kuma Allah ya saukar da shi kuma ya wayan shuru rahmatahu sai ya yatsa rahamarsa kamar da Allah ce huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون التي هو الذي يرسل الرياح فيك أيقون إذكا بشرا بين يدي رحمته ونسكي البشر جبب إسو والرحمة شيروا سوكسا لوكشن الأدم يكي بكاتا ورغدا يبدأ يكي بكاتا رحماتي to iskar nan za ta yi bishara cewa ga rahamar Allah don tana sauka haka nan Allah ya ce Allahu allazi yursilu riyaha fatusiru sahaban wa yabsutuhu fi as-sama'i kayfa yasha wa yaj'aluhu kisafan fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبله لمبلسين الله سبحانه وتعالى يشي shi ne wanda yake aiko da iska fatuthiru sahaban sai ta tayar da girgije ita wanda iska ta ɗauke shi fa yabsutu fi sama daga nan Allah ya shimfiɗa wannan girgijen a sama kaifa sha yadda yake son shi a inda duk yake son shi nan zai tura sai girgije na iya tasowa a guri amma ba nan zai zubo da ruwansa ba sai inda Allah ya ga dama ya zubo da ruwansa wa jaluhu kisafan yakan sanya shi yanki yanki ka gan shi yanki yanki ba yanki guda ɗaya ba fatar alwarqa ya khurju min khilalihi sai ka ga ruwa na zubowa cikin sa fa idza asaba bihi man yasha idan wannan ruwan Allah ya ta yi shi ga wanda ya ga dama ya saukar masa da shi idza hum yastabshirun min ibadi wa idza asaba bihi man yasha'u min ibadi idza hum yastabshirun ya saukar da shi ga bayansa waɗanda ya ga dama sai ka gansu suna ta farin ciki ruwa ya sauka wa in kanu min qablu min qablihi la mublisin da gabanin ya sauka duk sun fidda tsammani cewa ba za a samu ruwa ba to shi yasa yace wansur rahmatak wa ahyi baladaka almayyit فأنزلنا به فأخرج فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نحيي الموتى zama amfani ne ga dan adam ta fuska biyu amfani ta fuskar samar da abin da zai ce sha dabbobi su ci su sha raya ƙasa samu kyakkyawan yanayi sannan amfani ne ta ɓangaren mutum wanda yake mai tunani mai kyakkyawar aƙida ya ɗauki izina daga wannan ruwa cewa ga ƙasa a mace allah ya saukar da ruwa amma ta rayu ta dawo rayayya ta fitar da tsiro mai rai to haka yadda Allah yake tarawa ƙasa bayan mutuwar ta haka nan bayan dan adam ya mutu Allah zai iya raya shi mutane su fahimci wannan ta yadda ga wannan ayar cewa to yadda Allah ya raya ƙasar nan bayan da mun ga ta mutu to haka nan Allah zai iya raya mata ce bayan mutuwarsa to waɗannan su ne addu'o'i uku da ya kawo waɗanda za a iya karanta su lokacin da ake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ruwan sama sai kuma addu'a'u izara al-matar addu'ar da mutum zai yayin da ya ga ruwan wato lokacin da ruwan ya fara zuba me ya kamata idan ya gani ya ce shine ya kawo Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an Allah ka sanya shi ya zama mamakon ruwa mai amfani wani hadisin Aisha ne wanda yana cikin sahih Bukhari wanda take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya ga ruwan sama ya zo ya fara zuba yakan ce Allahumma sayyiban nafi'an Allah ka sanya shi ya zama ruwa mamako a sayyib shi ruwa mai kama mai zuba da yawa au ka sayyib min sama sayyib shi ne ruwa mai zuba da yawa kamar shi ruwa da bakin ƙwarya to kuma ba kawai ya zama ruwa mai yawa ba ya zama mai amfani saboda in ya zama mai yawa babu amfani to zai cutar don haka wanda ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi lokacin da ya ga ana ana ruwa ya fara zuba ya roƙi Allah ya zama ruwa ne zai amfani mutum zai amfani dabba zai amfani shuka sannan a zikir ba'da nuzulil matsar abinda za ka faɗa bayan an samu ruwan bayan an gama ruwa ko shekarar an samu damana mai amfani damana mai yawa to akwai abinda yumini ya kamata ya faɗa da zai nuna cewa ya yarda ni'imar nan daga Allah take ba yin sa bane ba dabara sa bace Allah ne da falalarsa ya bashi ba kuma wani abu ne da ya zama kamar haƙƙinsa a gurin Allah ba cewa wani haƙƙinsa ne ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi kamar yadda mai albashi dau albashi yana jin haƙƙinsa ne in ma aka ɗan ƙara kwanaki ya yi ƙorafi ya yi gunaguni cewa kaga wannan watan har lokacin biya ya yi ba a biya mu ba har wani lokaci a shiga zanga-zanga yana jin haƙƙinsa ne to abinda Allah zai saukar maka da ruwan sama da ba wai kowace irin ni'imar da kake za ka sa tsinci kanka a ciki ba wai haƙƙinka ba ne a falala ce da gare shi wato wani ƙari ne kyauta daga wajensa to haka shi mumini yake jin kowace ni'ima da yake ciki falala ce ta ubangiji ba wani abin da ya yi wa Allah subhanahu wata'ala da har zai ga cewa wajibi kuma sai Allah ya mun kaza ni kuma tilas sai ya mun kaza babu wannan sai dai shi ya ga dama saboda falalarsa saboda shi zulfazul azim ne Allah ma'abocin falala mai yawa ne yana bayarwa ya dada ya kara ya ba wanda ma bai cancanta a ba ba wanda idan kai ne kake rabawar za ka hana shi to sai ka ga shi ya bashi wani lokaci kai din ma da kake ganin kai kamata a baya hana ka shi da ka ga ka a bashi kuma a bashi duk wanda aikin Allah ne to mumini yana kawo wannan a ransa a duk wani abin da yake tare da shi na ni'imar Allah muturna bi fadlillahi wa rahmatihi an saukar mana da ruwa da fadalar Allah da rahmarsa wannan shi ma hadisin bukhari da muslim ne hadisin zaid ibn khalid al-juhani radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mana sallar asuba a hudaybiya hudaybiya ko hudaybiya ma hudaybiya din ba da takhiri shi yafi shi yafi zama daidai ya mana sallar asuba a hudaybiya hudaybiya rijiya ce kusa da da makka ya mana sallar asuba fi isri sama bayan an yi ruwan sama wato an yi ruwan sama da daddare ya ɗauke da asuba annabi sallallahu alaihi ya fito aka yi sallar asuba da ya gama sai ya tashi ya fuskanci mutane yake cewa da su hal tadruna ma za qala rabbukum kun san abin da ubangijinku ya faɗa bayan saukar wannan ruwan ajiya kun san abin da ubangijinku ya faɗa suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne mafiya sani ba mu san me ya faɗa ba sai an gaya mana قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ce an waye gari cikin bayina akwai wanda yake mumini ya yi imani da ni akwai wanda ya kafirce mu bayan wannan ni'ima da na saukar to an waye gari wani ya yi imani wani ya kafirce فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بك وكافر بالكواكب قالت wanda da aka tashi da safe ga ruwa ya kwanta abinda ake bukata to wannan sai yake cewa mutirna bi fadlillah wa rahmatihi an yi mana ruwa mun samu ruwa da falalar Allah da rahmatsa wato ta hanyar ta hanyar falalar Allah da rahmatsa mun samu ruwan sama fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawakib ce wannan ya yi imani da biya kafirce wa taurari akwai aƙirar jahiliya da suke jingina samun ruwan sama ko rashin sa da wasu taurari a sama a ce idan tauraro kaza da kaza da kaza ya fito to za mu samu zai mana ruwan sama idan kuma bai fito ba to ba za mu samu ruwan sama ba ko idan ya bi hanya kaza to za mu samu ruwan sama ko in bai bi hanya kaza ba za mu samu ruwan sama ko in tauraro da kaza da kaza sun fito lokaci kaza to za mu samu in ba su fito ba za mu samu ruwan sama ba suna faɗar wannan da zimmar cewa waɗannan taurarin su suke saukar da ruwan in sun ga dama su saukar in sun ga dama su ki saukarwa kaga sun manta da Allah shi yake yi sun jingina wa wannan abin zuwa ga taurari to sun kafirce wa ni'imar Allah sun kafircewa ikon Allah sun ɗauki aikin Allah sun jingina shi ga taurari to wanda ya ga ruwan sama ya tashi ya ce Allah ya saukar mana da ni'imarsa da falalarsa da rahamarsa to wannan imaninsa ne ya ƙara nunawa da Allah subhanahu wata'ala ba ka ubangiji subhanahu wata'ala ya san da wannan wanda kuma ya ce a kaga ai jiya damar da muka ga tauraron da mun san sai ya ba mu ruwa to kaga ya manta da Allah ya koma ga tauraro to shine mu'minun bi wa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza amma wanda yace an mana ruwa a dalilin tauraro annau shine tauraro a dalilin tauraro kaza da kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa zalika kafirun bi mu'minun bil kawakib wanda ya kafirce mu ya imani da ya imani da tauraro so idan har yana ganin cewa taurara dan shi ne ya saukar masa da ruwan ba Allah ba ko kuma shi ne ya hada shi ruwan ba Allah ba shi ne yake samar da ruwan ba Allah ba to wannan ya bar musulunci ya rusa imanin da yake zuciyarsa idan kuma a'a yana ganin ba wai ya ɗauki tauraron da yake bashi ruwa ba amma dai yana ganin sai da tauraron ne Allah yake ruwa in ba tauraron Allah ba zai ruwan ba to wannan shi ba ya samu matsala duk da dai bai fita daga musulunci ba duk yana nan yana ganin cewa Allah yake ruwan amma kuma yana ganin in ba dan tauraron ba Allah ba zai ruwan ba to ba za a ce ya fita daga musulunci ba saboda bai ɗauki aikin daga Allah ya jingina shi ga tauraro ba amma kuma ya manta cewa falalar Allah ce ta sa aka baka ba wai falalar tauraro ba a nan bai fita daga musulunci ba amma imaninsa ya samu matsala to a nan za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana abin da mutum zai faɗa yayin da aka samu ruwa ruwan sama a ya jingina ni'imar Allah din nan zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala kada ya kafirce wa ni'imar Allah tara ila allazi alladhina baddalu ni'mat Allah kufran wa ahallu qawmahum dar al-bawar saboda idan har zaka za Allah zai baka ni'ima amma ka manta da shi ka koma kana ambatan wani abu daban to akwai mutunci a ciki to sai min adiyatu istisha al-istisha shi da addu'ar abin nan sama tawashi wato hadari ya kauce shi da ruwa ya tsaya maimakon da yana ta zuba ya tsaya sama tawashi gaba hadari rana ta fito shi da allahumma hawalaina wala alaina اللهم على الآكام والزراب وبطون الأودية ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا يا الله جيفم جيفي دمو با أكم با اللهم على الآكام يا أبيدي أكم تدنكسا والزراب إذا قلانا دول وسوه وبطون الأودية لكما تشكين أبنا cikin kwazazzabai wa manabiti shajari da mafu abin da matsalar bishiyoyi ko itatuwa wanda ya gabata kamar da muka ce hadisin anas ne wanda ya gabata addu'a ta biyu allahumma abisna allahumma abisna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a akan mimbari bayan sati ana ruwa aka sake zuwa aka ce ya rasulullahi ruwa ko yana taɓanna ya rasulullahi ai addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kawo ɗauki to shi ne wannan addu'ar to shi ma a cikin kamar da muka faɗa za mu ga cewa ba roƙon Allah ya tsayar da ruwan gaba ɗaya ba a'a ya ɗauke shi daga gurin da ba shi da amfani zuwa ga wani guri daban wanda a can zai yi amfani saboda ka bai nemi dakatar ruwan ba sai ya nemi ubangiji subhanahu wata'ala ya gefe can da ruwan ya kai shi can wasu gurare wanda watakila idan ƙasa ta sha ta riƙe to dabbobi za su ci gaba da amfani da shi za a yi noman rani da sauran abin da dan adam ke bukata to wannan shi ne abin da ake faɗa lokacin da da ruwan sama ɗin aka ga yayi yawa saura kaga ashe akwai addu'ar a samu ruwa akwai addu'ar kuma a rage ruwa ruwa fa yayi yawa saura komai komai abu duk amfaninsa idan yayi yawan gaske to kan iya zama kuma ya ya cutar za mu ga a cikin maganar wannan mutum da ya zoce halakatul amwal wa qata'ati sumul dukiyoyi sun halaka kuma hanyoyi sun datse kenan ana iya samun ruwan sama ya ɓanna ana iya samun ruwan sama ya ɓanna ya lalata wani abu na dukiya mu a ƙilar bahaushe aka ce ba a cewa ruwa ya ɓanna ce ruwa ya yi gyara mutum gidansa ya rushe ka ce masa ruwa ya gyara gidansa ya rushe ka ce ya gyara masa abin da ba wani abu don ka ce ya yi ɓanna ba laifi ka yi ba sai dai shi sa shi aka yi shi Allah ne ya shi amma abin da ya maka kai barna ce tun da ya sha cutu shi yasa a addu'ar can ta farko za mu ga annabi ya ce zaura zarin ba mai cutarwa ba ashe akwai ruwa da zai cutar idan har zai rusa maka gida to kai ya cutar da kai in ma wani ya yi murna to kai ba za ka yi murna ba kuma shi wannan mutum da ya zo cewa gaba annabi ne yake faɗa halakatil amwal wa qata'atu subul annabi bai ce da shi kai kai kai ne da faɗar haka ba sai shi ma a cikin addu'arsa da yake yi ya faɗi cewa ruwa yana iya shi yasa yake cewa ruwa mai amfani ruwa mai amfani sai du'a ru'yatil hilal addu'ar ganin wata addu'ar ganin sabon wata alhilal shine sabon wata sabon tsayawa abinda ake nufi da hilal shine wata ya dago yadda ido zai gan shi yadda ido kwayar ido za ta gano shi sawa'un za ta gan shi haka kawai ba tare da amfani da wani na'ura ba ko kuwa za a sa wani sabara hangen nesa ne a gano shi duk da irin daidai ta gano shi bambancin sa akwai bambancin sa da tsayuwar wata a gurin malaman falaki malaman falaki abinda ake nufi da tsayuwar wata shine rabuwar wata da rana zama da wata ya rabu da rana wanda shi suke kira wilada an haifi wata to wannan akan iya samun wilada amma ba za a iya ganin sa ba wato akan iya samun haihuwar watar amma ba zai ganu ba saboda me saboda bai wato sanda za su rabu da da hasken rana din za su rabu da rana din ya zama da babu tazara tsakaninsa da rana to hasken rana ba zai bari a ganshi ba to kaga a lissafi wata ya tsaya amma a ido ba a ganshi ba to ita shari'a tana ginjaye hukunce hukuncenta ne akan ganin idanu ba akan haihuwarsa ta falaki ba shi yasa a harkar abin nan harkar azumi da sauran hukunce-hukuncen shari'a ba a aiki da kalanda da gani ake aiki shi yasa za ka ga wani lokaci watan ba bai tsaya bai kama ba ya kama amma ido ba zai gan shi ba sai ka ji an ce ba zai ganu ba ma'ana a lissafin kalanda ya tsaya amma a ido bai yi nisa da randan akwai hasken rana to hasken rana zai bishe shi ba za ka gan shi ba wani lokaci da na'urar ma za a sa ba za a gan shi ba saboda kusancin shi da rana shi yasa za ga wasu wani yankin sun gan shi wani ba su gan shi ba saboda su san da su su kamar mutanen da suke gabas sai su kasa ganin wata mutanen da suke yamma su gan shi saboda sanda zai faɗa musu bai kusan abin da bai nisa da sannan rana za ta faɗi watan bai nisa da ita ba sosai to ba zai ganu ba yayin da zai faɗi ga mutanen yamma to su kuma ya ɗan yi tazara kaɗan to su kuma sai su gaishe to ita shari'a tana sanya hukunci ne da ganin ba da ba da haihuwarsa ba to wannan ganin din shi ake kira alhilal lokacin da za a gan shi daga al-ihlal ne al-ihlal shine arrafa shi yasa cewa ma uhilla li ghayri allahi bih za a yanka a ɗaga murya a faɗi sunan wani sai za su yanka abin yankan su sai su ɗaga su kira sunan gunkin su sai su yanka shi yasa aka ce uhilla da haka wannan shine hukunci shi yasa ake ce masa alhilal alhilal wato abin da wata lokacin da ya ɗago ido bai gan shi Allahu akbar اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى فربنا وربك الله آه الله أكبر الله شيني ما في جرمه اللهم أهله علينا يا الله كتير من لو متى بالأمن ده أمنشي والإيمان da imani wasalamati da lafiya wal islam da musulunci wattaufiki da gamu da katar lima tuhibbu rabbana ba rabbina ba rabbina kamar samu ku rabbina lima tuhibbu rabbana aw ya rabbana lima tuhibbu rabbana da abin da kake so ya ubangijinmu wa tarda kuma ka yarda rabbuna wa rabbuka allah ubangijin mu kuma ubangijin ka shine Allah wani hadisi imamu tirmidhi darimi sun fitar da shi a cikin littafansu sheikh nasir albani ya inganta shi annabi abdullahi dan umar shi yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilal qala annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ga ya ga tsayuwar wata sai ya kance sai ya faɗi wannan addu'ar Allahumma Allahu akbar har zuwa ƙarshe ya roƙi Allah a hillahu alaina ya Allah ka tsayar mana da shi ka nuna mana shi a lokacin da za mu gan shi ubangiji subhanahu wata'ala ka sanya ganin sa din nan alama ce ta cewa wannan watan duka zai kare muna cikin kwanciyar hankali da imanin mu da lafiyar mu da musuluncin mu da gamdakatar ga abin da kake wato datarwa ga abin da kake so kuma ka yarda da shi wato addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi na ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wannan wata ya zama wata ne da yake kunshe da waɗannan abubuwa wato zai zo da waɗannan abubuwa da ubangiji subhanahu wata'ala yake so kaga zaman lafiya shine farkon abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata bil amni sannan ce wal iman bil amni sannan ce wal iman saboda shi kansa imanin sai ya girgiza in an rasa zaman lafiya addinin ba zai yiwu ba in ba zaman lafiya shi yasa annabi ibrahim da zai addu'a sai allahumma rabbi ja'al hadha al-balad aminan sai ce wajnubni wa bani an na'budu al-asnam sai ya roki al-aman sannan sai ya roki Allah subhanahu wataala ya tsare shi daga bautar gumaka to shi yasa anan ma muka ga sai da aka ambaci al-aman wato aminci zaman lafiya sannan aka ambaci imani saboda imanin wani wani idan ba zaman lafiya sai ga imanin nashi ma yana raguwa mutane abinda suke iya yi na bautar Allah idan ba zaman lafiya sai su kasa yi za ba a iya fita masallaci a je sallah ko an daina sallar asuba saboda ana jin tsoro abubuwa da irin wannan su ta faruwa daga abubuwa da ake yi na karatuttuka da darussa duk an daina saboda ana tsoron abin da zai biyo baya a juma'a yanzu kamar kasashen kasar siriya din da arnan duniya suke ta musu lugudan wuta musamman rasha da da gwamnatin bashar asad suke ta musu lugudan wuta sanarwa ake ba ba juma'a ba juma'a saboda ana cikin juma'an suna jeho ba mai suna kashe masallata saboda haka za a gaya wa mutane cewa kada wanda ya zo ba za a yi juma'a ba yanzu halab an yi satuttuka ba a sallar juma'a musamman alhalabu sharqiyya inda ake inda ake musu lugudan wuta din babu magana sallar juma'a saboda zarar aka ga dandazon mutane to yanzu da za a sako musu dram dram na bama bamai to kaga aikin da za a bauta wa Allah da shi ya rabu saboda babu babu zaman lafiya to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a ubangiji subhanahu wataala ya sabar musu da zaman lafiya a kowane wata kowane wata da sallallahu alaihi ce Allah ka sa ya zama mana wata ne da zamu wato ni'imtu da zaman lafiya a cikin sa mu ni'imtu da imani da lafiyar jiki shine assalama din samu lafiyar jiki ko lafiya salama din lafiyar jiki da lafiyar abin addini da duniyar gaba daya salama din ta kunshi mutum ya kubuta daga abin da zai cutar da shi a duniyarsa da abin da zai cutar da shi a addininsa wal islam da kuma musulunci sannan ce rabbuna wa rabbuka allah ubangijin mu ubangijin ka shine allah wato anan dan a nuna cewa Allah subhanahu wata'ala ba shi da shariki ba shi da abokin tarayya cikin abin da ya halitta babu wani wanda saboda abin da shi da Allah suke haduwa su wani abu Allah shi kadai yake haka wata hudu wata da faduwarsa ba shi da tasiri wajen samar da lafiyar ko zaman lafiyar ko abin da ba Allah ba Allah shi ke kawo wannan da haka gurinsa ake roƙa ba gurin ba a gurin wata ba wanda ce addu'ar da ya zo a cikin hadisi lokacin da abin nan akwai tabbihi da shek nasiru dinar albani ya yi ya kawo mana shi a nan taliki ya kawo mana shi a ƙasa da albani rahimahullahu ta'ala ya yi taliki a littafin alkalimun tsayyib inda yake cewa ya staƙbilu kafirun minan nasu hilala inda du'a'i kama ya staƙbiluna bi mislihi alqamar ce wasu idan za su yi addu'a sukan fuskanci shi watan sai a tsaya a kalli watan a daga kai ana addu'a ko kuma kamar yadda in an zo addu'a kabari sai a kalli kabarin ya ce wa kullu zalika la yajuz shi duka wannan ba haka ya halatta ba لما تقرر في الشرع أنه لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة سبب أبدا يتبت الشريعة cewa ba a fuskantar wani abu ba ba inda ake fuskanta yayin addu'a sai inda ake fuskanta yayin da ake sallah idan ake fuskanta yayin da ake sallah a qibla wa ma ahsana ma rawa ibnu abi shayba ce akwai abin da ibnu abi shayba ya ruwaito kuma yana da kyau kwarai da gaske an ali radiyallahu anhu qala ali daga ali Allah ya kara masa yarda ya ce idza ra'a al-hilal fala yarfa ilayhi ra'sahu idan mutum ya ga jinjirin wata kada ya daga kansa wa inna ma yakfi min ahadikum an yaqula ya ishi dayan ku yace rabbi wa rabbuka Allah wato ba sai ya daga kansa ya kalle shi sannan addu'a ba wa an ibn abbas annahu kariha an yantasiba lil hilal walakin ya'tarida wa yaqul Allahu akbar ila akhirih ya zo daga abdullahi dan abbas yake cewa makaruhi ne mutum ya sa ya sa shi wato jinjirin watan gabansa zai addu'a sai dai ya kauce ya juya sai ya ce allahu akbar har zuwa ƙarshen addu'a din wannan shine abin da Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya kara da fatan abin da muka faɗa na daidai Allah ya mu lada wanda kuma muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh